Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fuswat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Ni ba nan gaya muku wata aya ba, domin domin shi Ibrahim radiyallahu anhu yayi mana bayani ya gaya mana cikin alqur'ani duk wanda yake neman ilimi to da tsoron Allah ake samu wanda yake neman sauki to shi ma tsoron Allah ke bada shi duk wanda yake neman kuɗi shi ma tsoron Allah ke bada shi duk wanda yake neman kyakkyawan ƙarshe to shi ma tsoron Allah ke bada shi duk wanda yake so a tsirtar da shi daga shiga wuta to shi ma tsoron Allah ke yi duk wanda yake so ya shiga aljanna shi ma tsoron Allah ke bada shi duk wanda yake so ya zama waliyin Allah to shi ma tsoron Allah ke ba duk wanda yake so ya zama shugaba to shi ma tsoron ji tsoron Allah to kaga tsoron Allah shine mabudin kowane abu marowaci ba zai shiga aljanna ba a'udhu billahi amma kyauta ita ce a cikin aljanna wato masu kyauta suke samun wannan itace har su shige shi amma ruwa ita kuma wata itaciya ce a wuta shi marwaci yana rike da wannan itaciya ne har sai ya shige ta wata rana wani mutum daga mazajen Allah mabocin kuɗi ne nama bawa ne kawai daga cikin bayi haka yana da kuɗi da yawa amma marwaci ne a duniya wata rana daga ranaku sai ya siyo kaji guda biyu ya soya shi sai ya ba na Na'am sai yasa a cikin wani kwano haka. Tare da matarsa. A cikin dare ne duhu. Wani mutum. Shi kuma yunwa ta fito da shi daga gida. Sai ya tsaya ƙofar gidan wannan marowaci. Yadda ki ƙofar gidan. فقال عبد الله يطلب أن يطعم يشي باون الله yana so a ciyar da shi فقالت الزوجة sai wannan mata ta ce ya miji na kaza ɗaya ta ishe mu mu ba wannan almajirin guda ɗaya sai fushi sosai ya ce dan ne za ki ce mu bashi mu ci ɗaya yadda ta yi mu ci da to haka nan lamarin wannan mutum za ki dawa bai san cewa yana daga cikin makwabtansa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malaika jibrilu bai gushe ba yana yi min wasiya da wato da makwabci har sai da na shi idan makwabci ya mutu makwabci zai gaje shi ma'aikin Allah yana cewa la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai zama mumini ba a cikin gidansa akwai ragowar abinci sannan makwabcin sai na jin yunwa sai ya kori wannan mutumin to wata rana ko daga raneku sai ya zama talaka sai matar ta gudu sai ya sake auren wata macen daban sai abin da ya faru ya sake faruwa ranar sai ya sake sanya kaji guda biyu dai a cikin kwano sai wani mutum ya zo ya ce ya ku bayin Allah wato yunwa ta koro ni daga gida sai wannan mutum ya ce da matar shi dauki guda ɗaya daga cikin kajin nan ki ba wannan mutumin da yake bara kowa sai ta tafi ta ba shi wannan kaza sai ta dawo tana kuka sai ya ce yanzu kaza ɗaya da muka bayar saboda Allah kike kuka sai ta ce ba haka bane sai ce ka san kowaye a bakin ƙofa sai ce ban sani ba sai ta ce mijina ne na farko ku duba lamarin Allah
المال مال الله يورثها لمن يشاء من عباده kudi dukiya dukiyar Allah ce yana ba wanda ya gana ma cikin bayinsa
la takhafu al-faqra ma dumtum tunfiquna kar ku taba jin tsoron talauci matakan kuna bayarwa
ahlu zakat ma abota fitar da zakka yukhrijuna da'iman suna fitar da ita ko da yaushe wa yazidu amwalahum kuma dukiyar su karuwa take ahlu riba ma abota riba yudaifuna su suna ninkawa wa yarjuna al-wara kuma suna komawa baya
hatta yastara an al- an an akil ar- akil riba har ma dai zaka gani ga mai cin riba yabqa faqiran yana ba zai mutu ba sai ya zama talaka wa ahlu zakat amma ma abota fitar da zakka tarahum zaka gan su
يملكون أكثر من أكثر مما يملكون كل سنة suna mallakar fiye da abin da suke mallaka a kowace shekara
أوصيكم بصدق بكثرة الصدقة ina muku wasiya ku riƙe yawan sadaka ولكن هناك سيدي.
شيء أفضل من الصدقة sai dai a nan zan gaya muku wata tafiya mai girma da tafi sadaka
أن تعطي مالك لوالديك ka ba da dukiyarka ga iyayenka
الرسول يقول ma'aikin Allah yana cewa أمك وأباك أختك وأخاك ثم من أدناك فأدناك mahaifiyarka da mahaifinka yar uwarka da ɗan uwanka sannan makusantanka makusantanka
وآت ذا القربى حقه والمسكين ku ba wa ma'abota kusanci haƙƙinsu ku ba wa talakawa musakai
إذا آتيت لوالدك idan ka je wa iyayenka ka ba su أو والدتك ko kuma mahaifiyarka يكتب الله لك أجرين Allah zai baka lada biyu ne أجر الإحسان إلى الوالدين wato zai baka ladan kyautatawa ga iyaye وأجر الإنفاق sannan zai baka ladan ciyarwa وإذا كنت فقيرا idan ka zama talaka in ka kasance talaka وتريد أن تأتي المال دائما kana so kuɗi ya zo maka ko da yaushe
خذ خذ ما عندك الآن ka ɗiba abin da yake wurin ka yanzu وأعطيك ل- وأعطيها ka لوالدك je ka ba wa babarka kawai
قبل ساعتين samun awa biyu يأتيك الفرج to yayewa zai zo maka
هذا علم أقول هذا wannan ilimi ne waridi ne wannan daga zuciyar shehi الإنسان إذا كان والده wato mutum idan ya kasance mahaifiyarsa tana nan
دائما ملو الأعلى a koda yaushe mala'ikun sama بما يدعون الله له suna roƙon Allah gare shi idan mahaifi ya yi wa fati to mala'ikun sama za su kira shi za su ce da shi hakika wanda muka kasance ana jin kanka dan shi ya tafi hakika ya tafi to ka shagalta da kanka kuma yanzu dama dan shi ake jin kanka to ku waiwaya ku duba ku duba girman iyayenku wanda bai da iyaye wanda bai da uwa mace amma yana da uba namiji to za a ninka to ya rika ninka yana ba baban shi wanda bai da uba bai da uwa amma yana da yar uwa mace ya kyautata mata sosai idan ka kyautata a yar uwarka za a rubuta ka kyautata wa iyayenka ne da yawa daga cikin mutane ba su waiwaye sai ga matansu kawai sannan za su rika kuka da ƴan uwansu mata da kuma iyayensu mata su ko mala'iku suna ji to ku kula da iyayenku Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu ya kiyaye ku ya taimake mu ya taimake ku ban cika magana ta ba sai na ba ku wata hikaya tukuna an yi wani namiji daga cikin sabon ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam tsoho ne kuma ya zama talaka amma kuma ɗan shi modaci ne baya buƙatar ya bashi sai wata ya nema daga wurin shi sai ya ƙiya bashi to wata rana daga raneku sai ya ɗan ya zo da dukiyarsa sai ya ce da babansa ka kiyaye mu wannan dukiya ka ɓoye mu sai shi wannan baba ya kama cin dukiya kawai to wata rana daga raneku sai yaron ya zo baba ina kuɗin nan da na baka ajiya ina buƙatar su sai baban ya janyo shi Na'am sai dan sai kai shi kara wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Idan shi ya ma'aikin Allah. Inna abi akhadha mali. Cewa babana ya karbe mun kuɗi. Sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce. Ya kai tsoho. Akhadha malahu. Ka karbi kuɗinsa. Ya ce kwarai. Cewa wannan dai ɗana ne. Kuma tun yana yaro. Ya kasance ƙarami ni ko na kasance babba. Kuma na kasance rarrauna. Shi yaron ya kasance yana da rauni bai da ƙarfi. Kuma ni ina da ƙarfi a lokacin. Kuma ni mawadaci ne. Shi kuma yaron bai da komai. amma yanzu na waye gari talaka shi kuma mawadaci na'am sai na nemi ya bani kuɗin sa sai ya hana ni sai Allah ya kama shi ya kawo min su da kanshi ya ce ya bani ajiya sai na cinye su kawai sai ya ce sai karanta kafida قضوتك مولودا وحلتك يافعا تعل بما أبدي إليك وتنهل إذا الليلة نابتك لشكوى لم أبت لشكواك إلا طاهر أتململ لأني أنا المطروق دونك بالذي سرقت به دوني وعيني تنحل جعلت جزائي خلفة وفصاصة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترى حق أبوتي جعلت كمن كمن جاري مجاوري يفعل فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكة لما الله حتى أغلق لحيته فقال للولد أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك غفر الله وإياكم وصدق فقانا وخطاكم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله جزاكم الله خيرا gaba da irin abubuwan da ke tsakaninsa da yaron kuma ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk bayani har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai da dukiyarka na ubanka ne kai da dukiyarka na ubanka ne kai da dukiyarka na ubanka ne to shine shehi yayi addu'a ya ce Allah ya gafarta mana ya gafarta muku ya kankare zanuban mu kuma ya kankare zanuban ku jazakumullahu khair wa alaikum assalam wa rahmatullahi masha Allah na'am shehi yace na ga hadiyar da kuka zo min da ita na wadda aka zo da ita jiya na'am shekaran jiya na'am نعم نعم الحمد لله نعم الحمد لله آمين Allah ya kiyaye ku ya taimake ku ya karfafe ku na'am Allah ya karfafa ku Allah ya kara muku ina muku wasiya na'am ina muku wasiya ina muku wasiya ku samu lasika babba kowa ya fitar daga aljihunsa ya bayar kwana kwana kowace rana a rika tarawa ina muku wasiya kuma ku zama kuna da wani taro da kuke yi wato taro irin na samarin faida na'am na'am na'am ku sanya mishi wani suna kamar kungiya dai kamar yadda kuke faɗi sannan ku zama kuna da na'am taimakekeniya da kuke wanda zai taimaki tsakaninku ya'yanku wanda ba su da ya'yanku ko kannanku waɗanda iyayenku ba za su iya ba su kuɗin makaranta ba ku ku rika ba su wanda ba su da lafiya ba masu na ku rika ɗiba cikin wannan kuna kaiwa saboda magani in kuna aikata wannan to ba za ku zama talakawa ba har abada ina cewa da ku ina lamuni na muku lamuni daga shehu shehu ibrahim in allah ya yarda za ku yi ta karuwa har abada za ku yi ta karuwa har abada za ku yi ta karuwa har abada ina gode wa dan uwana Sheikh Salahuddin radiyallahu anhu wanda ya haƙuri ya ta zama tare da ku ni na sani cewa ku kuna tare da shi kuna taimaka masa kuma shi ma kuma yana taimakon ku dan da'ima yana cewa ka roƙan wa da'iran mu ka roƙan mana Allah bai cewa kai mun addu'a sai dai ce kai wa zawiyan mu addu'a احيانا يقول لي عندنا سيارات فلان عنده سياره فلان عنده سياره الحمد لله wani lokaci zai ce ina da mota wane yana da mota wane yana da mota alhamdulillah اذا هذا idan ku haka yake جنوبكم دائما to yana na ibanta ku da'ima عليكم ina muku wasiya
بالوحده ku zama kai daya كونوا يدا واحده ku zama hannu daya ولا تلتفتوا الى خير kar ku dinga waiwaya kuna kallon wai abin da kuke yi كل شيء kowane shehi رايتموه in kuka gan shi فزوروه ku je ku ziyarce shi واعطوه ما ما تقدرون ku ba shi abin da za ku iya ba shi ولكن ارجعوا الى ذلك sannan ku dawo zawiya ku kar ku je wani wuri ku zauna لان وجودكم هنا domin wato zaman ku a nan يجعل دعاء مستجابا yana sanya addu'a ta karbu نحن نقول كل يوم في مدينه ko da yaushe a cikin madinar kaula mu dinnan muna faɗi نحن جالس في دائره مدينه wato muna zaune a da'irar madinar kaula ونحن من أهل الورد amma muna mu muna cikin ma'abota wurdi أهل السر سر ma'abota sirri دائما ندعو الله da'iman muna roƙon muku Allah kuma alhali mu muna cikin ma'abota sirri gaskiya ne وأخو صاحبي ina gaya wa dan uwana abokina محمد البشير Muhammad al-Bashir الذي wanda yana hidimta mini dare da rana yana taimaka min a cikin kowane abu ina roƙon Allah ya zama tare da ku idan ya kasance a Kaduna Allah ya kiyaye ku baki daya ya karfafe ku da baki daya ya albarka cikin ku baki daya ya buɗa muku baki daya ya tseratar da ku daga talauci baki daya ya mallaka muku dukiya ya mallaka muku abubuwan hawa na mai shi ba karku dubi mota kawai yanzu ido na baya duba zuwa mota kawai ni ina kallon jirgin sama ne ina muku wasiya da ita yace ba na so in zo ku ringa ce mu kun sai mashin ni ba wannan bane bukata na fi son ku sai babban mota wato jeep jeep kowa ya ringa hawa jeep na alhamdulillah jazakumullah Allah Yeah. Fatiha mu karanta Fatiha Alhamdulillah wasu daga cikin ku suna zuwa min da kayayyaki har yanzu din nan ma na sa kayan da kuka kamu ina gode muku baki daya ba zan taɓa manta da ni'imar da kuka yi min ɗaya ba sai na tana ku a cikinta domin wanda ya kyautata isani babu wani sakamako sai kyautatawa Allah ya muku albarka alhamdulillah
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro. Yau biyu ga watan Zulkida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya daidai da biyu sha ɗaya ga watan Nuwamba miladiya dubu biyu da bakwai mun sake dawo Allah ya sake dawowa da mu a cikin wannan zawiya mai albarka domin jin fassarar diwani daga bakin maulan malam shehu mansur a zawiya mai albarka zawiyan shehu salawuddin dan maulanmu shehu surun bai radiyallahu ta'ala an a yi saurare lafiya assalamu alaikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ائمه الشيخ تريدنا بهذا المحضر والتعريف من السنه تاتينا بالزهر الحمد لله godiya da yabo sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai yake buƙatar komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi bai da buƙatar komai da komai a wurin kowa a kowane lokaci salatin Allah tabbata bisa asirin zatin Allah fassara sunayen Allah da tsohon Allah shugabanmu abin yabo sama da ƙasa da alayensa da sahabbansa alhamdulillahi yanwa mun taru domin jin fassarar diwanin shugaban masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya min awwalil ummati ila akhiriha sannan mun yi magana akan cewa kamun mu shiga cikin diwani za mu yi magana akan faila saboda kar mu shiga diwani mu magana hankalin wani tashi shi yasa muka ce za mu faɗi faida don a san menene faida in mutum ya sha da Allah ya ji daɗin maganar mu in bai sha ba to wataƙila ya jawo shi to saboda haka shine dalili muka ɗauko magana shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne yana faɗin mazaje gagga gagga manya manyan bujiman kudubai wanda suka yi da awa faida amma ta kubce musu to shine a yau za mu dan dawo wa qadidda ahali nafsihi shehi al-akbari wal kibrit al-ahmari shehi wa sayyidi alhaji abdullahi ibn al-hajj radiyallahu anhu za a gani shahi na 88 cikin kashful ibad shafi na tamanin da takwas daga ƙarshen wannan baitin hab annani ana allazi qad zahara min al-ula amruhum qad ishtahar wa sahibu al-faydati akhir az-zaman wa fa'iq al-rijal fi ilm al-quran wa afradani fi al-thalathin sana wa yaqad al-qulub bi min as-sina ila akhir nazmihi to daga nan zamu tashi shi Ibrahim Allah ya kara masa yadda yace wa qadidda ahli nafsihi haqiqa الشيخ الأكبر والكبريت الأحمري شيخ نم mafi girma a cikin shehunnai shehin nan wanda ya zama wato a cikin shehunnai tamkar makuri ko kuma jazzaiba ko kuma ƙonnukiya ko kuma kaucin gora duk abin da ka san yana da wahalar samu to wannan shehin ya kai wannan to wannan shehin mai girma shi ma yi da awon faida a kan kansa ya ce shi ma shi ne sahibul faidati to bari mu ya samu ko kuwa shi ne shehu ya ce radiyallahu shi shehi wa sayyidi shehi na ne fa kuma shugaba na ne alhaji abdullahi ibn alhaj al'alawi kenan shi ne baban sayyidi muhammad al-mushi wanda ɗansa radiyallahu anhu da kansa yake faɗi yake cewa murida shekha la taqsistuwahu فقصد الشيخ أقرب للمريد فإن شاهدت قربا في هواه فقل في حقها من مزيد kai almajirin shi Ibrahim karka kuskura ka nuhu wani ba shehu ba karka kuskura ka nuhu wani ba shehu ba in Allah ya yi maka muwafaka har ka tsinci abubuwa masu ban mamaki a cikin tekun shi Ibrahim karka dauka abin ya kare ka ce da shi halmin mazidi to zo da haka shi wannan sai da Abdullahi bin Hajji al-Alawi radiyallahu anhu shi ne wanda muka faɗi cewa sai shi radiyallahu anhu bai ma balaga bai ce shi ya masa tajdidin dariqat tijaniya kaga wannan tintin dama Allah ya hakkaka masa ya san akwai wani abu har kuma shi radiyallahu ta'ala anhu ya masa tajdidi din ya zo gidan shi Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu shi Abdullahi Iyas shi Ibrahim ya fito ya ce yawwa don dama dan kai na zo zo kai mun tajdidi shi wace ai ban ma karbi dari gaba ce ba abin da idane ni ko ka karba ko baka karbe ka ba wannan kai ka sani ni dai kai mun tajdidi ya ga shi ya ce kaga ka san dai ni na san ka so da kai ko kai mun tajdidi ko yara su gane ko kai waye nan da nan shi waye ma zai daga hannu ya adda ya shige cikin yara kuma to wannan tajdidin da shehu zai yi masa bai mutu ba sai da Allah ya sanar da shi ran da zai mutu kuma sai da ya ce a kira makiyansa na Murtaniya wanda suke kin shi su zo su ga yadda tijjana suke mutuwa wasu suka ki zuwa dai da kyar da kyar dai me zai za mu zo mu yi kaza kaza suka zo ya ce to yau dai gaba ta kare yau zan mutu ya ce to kun gani ko irin maganganun da suke yi wasan ran da zai mutu innal ladzina qalu rabbuna allah innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ai mun sami istiqama cikin Allah sai da mu ba wai ran da zamu to har inda zamu shiga mun mutum mun sani saboda haka yau zan shi kenan sun dauki dai abun ana ta istizai da izgili dai ana ta abu sai kawai aka biya amsa sallama yace to ga manzon Allah ya shigo gaskiya ta farko ta bayyana dama Maulana Mushaw Tijani ya ce in za mu yi wafati annabi zai zo to ga annabin ya zo ah duk da haka dai wasu yadda bari ana ta abin nan sai can aka biya ƙara su a amsa sallama yace to ga mala'ikan mutuwa nan ya shigo to anan kowa bai nutsu yace to mala'ika ya fara aiki duk inda yace mala'ika ya ja raina sai gaurin ya mutu duk inda yace ya ja raina sai gaurin ya mutu har aka zo karshe ce to daga nan mun yi ban kwana da ku sai mun haɗu a kiyama amma idan na cika kar ku kai ni za a yi ruwa saboda ka in kun fita da ni ruwa zai jika ku Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya ji ni Allah zai ruwa sai kasa ta dauki ni'ima sannan za a sa ni cikin saboda ka ku saurara tukun ina yau fati kar ku kai ni أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن كل ما قاله القلب المكتوم حق وصدق sannan sai ya yi wafati a makabarta adadin mutanen da zai karbi da riga abin sai ba ka mamaki rana to wannan lamuni shi Ibrahim ne tajdidi da ya masa to shi ma sai da ya da awafaila shi to faɗar ƙala hakika ya faɗi innahu kushi walahu anil faizati ya ce an masa kashafi daga yanda faida take an sanar da shi faida wa ra'aha li nafsi kuma ya ganta cewa tashi ce faida wa sare yatluba sai zama yana ta neman faida fi kulli man wajada min salami zati wato ya ga faida ta ta hutu yi tunanin ko tashi sai daga baya aka sanar da shi ce a ba tashi bace amma dai ne ita zai haɗu da shi cikin salsala ta ɗariƙa to sai zama yana ta neman wato yana ta neman ta a cikin duk wanda ya zo karɓar ɗariƙa a hannunsa yana talamizati ya daga almajirai wa qad alima bi qurbi wafati haqiqa ya san wafatin sa ya kusa radiyallahu anhu wa lam taqa kuma ga faila ba ta faru ba a hannunsa alima annaha taqa sai gane cewa failan nan fa tana nan wanzajja ce har yanzu ba ta zo ba fi talamizati za ta afkune a cikin almajiransa fasara sur takadima sai ya zama yana yawaita kaddamar da mutane duk wanda ya gan shi da dan haske sun ce wani zuwan kaddamar da kai saboda dai ya samu albarka ko shi ne ya faila bai sani haka ya dinga yi sirfan alaf ta wasu rufiya yana kwaɗayin ya zama ya wasu ɗan ya zama wato wasu da a cikin sha'anin faila mai faila ta ranar zai ce ai wani mutum kuma iko Allah gashi yau ya ce shehi wa sayyidi to yana ta yin wannan shikenan wa zalika sabu daulani shi ce wannan shine sababin da ya sa shi Abdullahi dinga yawo a kasashe ya je nan ya je nan ya je nan saboda yana buƙatar ya haɗu da mai faila wa qala fi zalika ashiya shi sayyidi Abdullahi bin Hajji alawi ya faɗi abubuwa a cikin wannan la tuktabu fil awraqi maganganun ba su rubutuwa a takarda wala tunzaru bil ahdaqi ko ba su iya ganuwa da ido in ma an rubuta ta kadan ba ka iya gani sai in ka samu madubi da ake karba daga halara muhammadiya sannan ne rubutun zai karantu in ba haka ba ka ganin komai shi ne maganar da muka yi kwanaki cewa akwai wani shehin mu na ɗariƙa tijjani almajirin shehu tijjani yake cewa mutum bai isa mu kira shi malami ba sai an miƙa mar takarda ba rubutu ya karanta idan ya kira ta filan shi to ya dawo hannun hagu ya karanta ta ba rubutu in dai sai an yi rubutu zai gane to to to to dalibi ne wani shehin mu ne na ɗari ga jihar wannan shi Umar al-Huji radiyallahu ta'ala ne to shi kenan haka ya dinga yi yace to ya faɗi abubuwa wanda ke ba su rubutu a takarda kuma ko an rubuta ma ba su karantuwa wa amma dalail min al-kitabi amma kaga hujjojin faida a cikin alqur'ani faƙar ƙala ta'ala to wannan ne dama muka ce in sati ya kewayo in Allah ya da mu magana a kai za mu fassara ainihin ayoyin watakila a kaji saɓanin abin da ka fahimta dama mun faɗi annabi ya ce li kulli ayatin zaharun wa batlun wa haddun wa matlaun kowace aya tana da fassara zahiri tana fassara baɗini to saboda haka shi ne dalilin da yasa shi Ibrahim ya ce to za mu gaya maka dalilin faida a Qur'ani fagar qala ta'ala hakika Allah tabaraka ta'ala ce ma nan fakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha to menene ma'ana ma nan fakh min ayatin ay tajallin min tajalliyatir rabbaniyya babu wani tajalli daga cikin tajalliyat na ubangiji tabaraka ta'ala da zamu shahi aw mu mantadda wanda suka santa mu share ta a zuciyoyinsu misali kamar yanzu a annabawa tajalli ya ce amma zuwan tajalli muhammadiya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sai shafe su sai zama shi kenan sai labari wasu annabawa ma ko labarin su ba mu sani ba minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka to shikenan haka da'irar walitan ma sai su ya radiyallahu ta'ala kamun bayyana sa imamu junayd ya zo ibrahim ad-dasuki ya zo ahmad al-badawi ya zo ahmad al-rufai ya zo ibrahim al-matbuli ya zo ibrahim al-khawwat ya zo ibrahim al-masdub ya zo ibrahim bin adhama ya zo ibn al-arabi al-hatimi ya zo abul qasim al-qushayri ya zo gaggagaggan masana Allah duk sun zo to shikenan sai kuma ga shi sahibul failati ya zo to ma nan sakh min ayatin aw nunsa na'ati bi khairin minha shi ne sahibul failati na'ati bi khairin minha aw misliha to shikenan ko ko mu share ta cikin zuciyar mutane shi ne ma nan nafi khairin min haɗin nan ai tajalli sadiq tajallin da ya gabata din nan to fa in muka tafi in wani kudiri ya zo ko wani fardi ko wani jami'i ko wani gausi ko kuma wani daga cikin baraze to in muka ɗauke shi ko muka shahi aikinsa to fa za mu zo da abin da ifi nashi ko kuma daidai da nashi to shi sahibul fadi shi ne na'ati da khairin min ha aw misliha to in mutum ce a to ya za a ce wannan wani irin magana ne wannan ke to bari ka ji wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yudrikanna al-masiha min hadhihi al-ummati aqwaman innahum la mislukum aw khairun minkum aw khairun minkum aw khairun minkum manzo Allah ce wallahi tallahi al-masih Isa ibn Maryam zai zo zai riski waɗansu jama'a daga cikin wannan al'ummar tawa yace da ya bai yace wallahi yanda kuka ganku haka suke ko kuma ma wallahi sun fi ku wallahi sun fi ku wallahi sun fi ku to yuri a to yaya ina sahabi wani ina sahabi wani ga maganar da annabi la yudrikanna al-masih aqwaman min min min hadhihi al-ummati innahum lam yuslukum aw khairun minkum to kaga wannan ya isa darasi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayati zamanun lil akhidh fihi bi dinihi kal qalib ala al jam' lil amil fihi ajr 50 wa fi riwayat 70 qalu ya rasulullahi minna aw minhum qala bal minkum illa annakum tajiduna fil khair awan wa hum la yajiduna awana wa fi riwayat ta'ati ayyamun lil amil fihi ajr 50 qila minna aw minhum qala bal minkum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sannoni zamani ina zuwa duk wanda yi riko da addini a wannan zamani to kamar an sa garwashin wuta ne a hannunsa ya rike ka san ko garwashin wuta ba da wuya ne ce a hannunka sai za ka saki ka jefar da shi to karshen zamani annabi ce addini zai zama na wato wanda ya rike addini gam to kai ka ce an sa garwashin wuta ne a hannun shi yace wanda ya aikin biyayya ga Allah a cikin wannan zamani misali ya sallah ko ya azumi ko ya zakka ko ya haji ko yi sadaka ko ya sada zumunci ko yi zikiri ko yi salati ko yi tafakkuri to za a bashi duk in yi sadaka yanzu in yi sadaka to za a bashi sadakan mutum hamsin a matsayin mutum hamsin ne suka yi sadaka a wata ruwa mutum saba'in su zaba suka ce ya rasulullahi mutum saba'in irin mu ko irin su annabi ya ce mutum saba'in irin ku mana sahabbai irin ku to wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wannan sai ya gaya musu dalili sai illa annakum tajiduna fil khairi awana abin da yasa na gaya muku wannan ku kuna samun mataimaka a zamanin kowane sahabi yana kishi yanda dan uwansa sahabi ke da ya ga ya tashi cikin wani abu na abin nan zai taimaka masa ya ce amma su a wannan zamani ba za su samu masu taimakon su ba ɗan uwansu musulmin wakin su suke sun ma fi ƙin su a kan sauran kafirai ba haka ba ne yanzu to su wane ne masu waɗanda su ne yin fauda duk inda ga addini yana cikin ko kaga wani abu yana za ka ga almajiran shi ibrahim to wannan hadisin duk ana so mutum ya lura da shi shi ne wa Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wa firwatin tati ayyamu annabi ya ce wasu wato wasu ranaku suna zuwa ko ko wasu kwanuka suna zuwa lil amil bihinna mai aikata biyayya cikin wannan zamanai ajab 50 za a ba shi ladan mutum 50 kila fi sabin ka ce minna auyinu mutum 50 daga cikin ko daga cikin irin sai annabi ya ce minkum bal minkum mutum 50 irin ku to shi kenan a a a gaba kuma wannan shi ne manin fasmin ayat haunin sa na atabi khairin minha aw misli hakim to can kuma za a gani wa qala ta'ala fa sawfa yati Allah bi qaumin fa sawfa yati Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu to wannan aya ita kuma akan faida mai tace nufi ita ma fa sawfa yati Allah bi qaumin ainihin asalin ayar in mutum ya duba Qur'ani abinda zai gani ya ayyuhal ladina amanu farko to su wane ne ya allazina wani bima gaba anhum min guyubillahi shine ma'anan amanu inda suhiyya ce duk inda sufi ce ne za ce ya ayyuha allazina amanu wanda suka yi imani ga abin da ya kufce musu na gaibin Allah suka yarda da shi shehu tijani ce ya ga annabi muka ce wallahi mun yarda sai ibrahim ya ce ni ne sahibul failai kujera ta babu wanda ya taba zama tunda Allah ya kira ta ba wanda ya taba hawa kanta kuma har abada ba wanda zai hau muka ce mun yadda to waɗannan abubuwa shi ne ma'anin imani yadda annabi ya zo ya gaya mana cewa ai ya ga Allah tabaraka wa ta'ala tafiyar samira da muka ce mun yadda duk abin da aka gaya mana na gaibi sai mu ce mun yadda to shi ne ma'anin ya ayyuhal ladina amanu man yartadid minkum minkum menene ma'anin man yartadid minkum a ce wanda ya ridda daga cikin ku to ainihin abin da aya ta kunsa a nan akan magana faida da nake man yarju an tariqul haqqi ila al-ihtijaj ba'd al-hujub ay hijab kana wa kharaja anhu ay tariq ay tariqul haqqi fa huwa min al-mardudin li anna ahli al-mahabbati la min ahli al-mahabbati ma'anan wannan akan wannan bisadin da muke tafiya akai man yartabi minkum wanda yi juya gabarin tabarkin gaskiya daga cikinku ilal intijabi ba'd al-hujub ya koma ya tura kansa cikin wasu hijabai da za su tare shi gabarin Allah ga sunan da yawa ga sunan da yawa kwaɗayin abin duniya ne san girma ne jin kai ne girman kai ne hasada ne ƙeta ne wannan hujub ne to in mutum ya wannan to ya fita daga cikin ahallu mahabbati fa sawfa yati Allah bi qaumin to da sannu Allah tabaraka wa ta'ala zai zo da waɗansu mutane su wane ne qaumu duk inda ka ji an ce qaumu to zababbun bayin Allah fuqara'u kenan fa sawfa yati Allah bi qaumin da sannu Allah zai zo da waɗansu mutane waɗanda ba ƴaƴan kowa bane ba su da komai abinda za su ci a gidajensu ma babu makamin da za a yaƙi da shi ma ba su da shi sai Allah izo da su wanda idan in suka jibta kana rena su sai wani abu ya haɗa ka da su yanzu yanzu kawai sai ka ji ka tafi alkiyama ba shi to su waɗannan su ne fasawar ya bi lahi ƙaunin in kun kuka yi dauka koma kuka kotsa cikin hijabi kuka ki ku yarda da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya afkar na tajalliyatu to shi kenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zo da waɗansu zababbun mutane yuhibbuhum menene ma'anan yuhibbu ya so su to ai bi hasabin inayatil ula la li illatin bal li zawati yuhibbu ma'ana ya so su wato ya so su da soyayya irin waccan ta inaya ta farko an san ma'anar ta kuwa ina cikin asirin kuntu kalzan maqsiyan lam uraffa ahbabtu to sai dauko daga fa ahbabtu sai jefa ta cikin su shi ne ma'ana yuhibbuhum bi hasab al-inayati al-ula da gwargwadon inayan nan ta farko la li illatin ba wai dan wai suna wani aiki ba ba wai dan yawan sallah ba ba wai dan yawan azumi ba ba wai dan yawan zakka ba wai dan yawan hajji ba ba wai dan yawan abu balli zawati kawai dan za su kawai dan za su wannan yana daga cikin asirai na Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake za ka ga mutum yana son Allah yana so ya ba Allah kuma Allah ya ke da bi shi wani ko bai damu da Allah ba amma kuma Allah yana son shi to ya za ka yi shi yasa Allah in ka duba Qur'ani zaka dinga ganin ayoyin da za su rikita hankalinka in ba ka koma wurin masana ba ko faɗin la yus'alu amma yaf'alu ka san za a yi wani abu a baya ke ba a tambaya sa don me kai kaza ka san ashe zai yana so ya wani abu ce yana so ya halicci sahibul faidat an ga ta to khatimul anbiya ya zo khatimul wilayat ya zo wannan kuma waye to la yus'alu amma yaf'alu kai shiru kawai saboda haka shi ne ya ce to wai hibbunahu kuma ba wai hibbunahu ay yuhibbuna zatihi la li sifatin min sifatihi ka kaunihi latifan aw rahiman aw mun'iman wato su kuma Allah tabaraka ta'ala zai so su ba dan aikin su ba dan zatin su kuma za su so Allah su ma dan zatin Allah ba dan sifar Allah ba su ma ba dan sifar Allah ba wato ka san ma'anar san zatin Allah ba dan sifar Allah ba da yawa wasu suna san Allah ne dan Allah al-latifu ne الغفور ني المنعم ني المؤي ني الربيع المعز da sauransu to wannan soyayya ce mai illa idan ka so Allah a matsayin sa na alladi dan ran da lutufi ya kurce baka haɗu da lutufi ba sai sai sai intiqami to za a yi rikici da Allah ke amma an ka so zatin Allah ko me yanzu sai ka bi ka daidai to shine wannan kar ka so ne ce wato Allah da barka ta'ala ya so su dan zatin su ba dan wata illa ba su kuma sun so Allah dan zatin sa ba dan wata sifa ba da sabobin kamar kasancewa sa ladihu ko rahim ko mun'im fa inna mahabbatu sifat domin soyayya sabobin Allah ta tagayyar bikkila da tajalliyatiha soyayya ta sabobin Allah ta barka ta'ala tana canzawa a zuciyar bawa gurgudan canzawa tajalliyatu na sifofi in su ba ta canza to soyayya za ta canza in ko zatin Allah ake so ko su ba ta canza soyayya ba za ta canza ba wa man yuhibbu al-latifa duk wanda yake son Allah a matsayin sa na al-latifu lam tabqa mahabbati idza tajalla bi sifatil qari to in Allah ya maza tajalli da sifar qariya to soyayyan nan ta al-latifu za ta bushe za ta bushe ha kuma wa man yuhibbu al-mun'im wanda yake son Allah a matsayin sa na mun'im mai ni'imtarwa in mahat mahabbati idza tajalla rizqatul muntakim wannan sai sai ta shafi sai ta kau in Allah ya tajalli da sifar muntakim saboda kai almuntim ka sani baka san muntakim ba wa amma mahabbatu zati amma kaga san zatin Allah fa ya baki yafi in ka so Allah a matsayin ka in ka so Allah in ka so zatin Allah to wannan soyayya dama zatin Allah albaki ne to soyayya kama za ta zama baki yato sai ta zama wanzajja bi baqa'iha da gurgudan baqa'in zatin Allah la ta tagayyar ba za ta taba canza ba bi tilahi tajalliyat saboda canzawan tajalliyat fa yuhibbu muhibbuha sai ka ga ya so masoyin da alqaharu inda alqahari sai ya so alƙaharu yayin rinjaye yayin da Allah tabaraka ta'ala zai rinjaye da shi akan wani abu da zai so sai ya so shi aka kama yuhibbul latifu kamin da yake san allatifu inda ludi yayin ludufi wa yuhibbul muntiqi halatal intiqami sai ya so muntiqi yayin da yake cikin intiqamin sa kama yuhibbul mun'im halatal in'ami kamar yadda yake san mai ni'imta halin da ya ni'imta shi fala tafawutun fir riba wa adani to wannan in kana so ka gano wannan sai ka duba magana shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu inda yake cewa idza kanat al aqdaru min malik al mulk fa fiyadi in ji ma sirru ma yuki in dai kaddara ta taho daga mamallakin mamallaka mamallakin sarakuna in dai kaddara ta taho daga wurin ka ne to to me dadi da mar dadi fa fiyadi in ji duk ɗaya ne a wurina ma ya sirru ma yuki abin da yake sa ai kuka da abin da yake sa ai dariya saboda zatin Allah yake so wala tattalin mahabbati bi awali to soyayya ba za ta canza ba a cikin halayensa wai kun indal bala'i sai ga yana gode wa Allah yayin da bala'i ya same shi sai ga alhamdulillah alhamdulillah an zo ana mai dai shi me faru me faru shi ne san abin da ya faru yana gode wa Allah yayin saukar bala'i kama yashkuru indal na'amai kamar yanda yake gode wa Allah in ni'ima ta sauka wa amma man yuhibbul mun'ima amma wanda yake son Allah a matsayin sa na al-mun'im ne ni'imtawa fala yashkuru inda al-bala'i ba zai gode wa Allah ba lokacin saukar bala'i sai dinga guna guri har cikin zuciya ma da za a tona zai je na to wai ni ne ne wa Allah ni gawa ni gasuwa ni gasuwa ni ba a yi musu ba sai ni sai ka ga zuciyarsa da saboda dama almun'imi ya zo bai san wannan ba bal yasbiru daga Allah ne tabaraka ta'ala ita ce fa ahabbtu al urafa wa li awliyaihi sannan kuma ta samu wato soyayyar waliyan Allah ma ta samu ba fa yuhibbunahu bi hubbihi sai su so shi da soyayyar shi iyyahum gare su wa illa in ba haka ba fa min aina lahul matu ya za in ba irin wannan soyayya to wai ina soyayya take billahi ga Allah malik turabi wa rabbil arbab mai ya haɗa ƙasa da Ubangijin duk wani abu da ake bautawa abin da aka yi shi da ƙasa to me ya haɗa shi da Ubangijin da duk wani abu da ake bauta shi ne Ubangijin su ba wannan soyayya ba to wannan shi ne fassarar wannan wannan aya shi ma a takaice shi ne ma'anar fasawar yadda bi ƙaunin yuhibbuhum wa yuhibbunahu to sai wanne faqad wakkalna biha qauman lazina bi kafirina to wannan faqad wakkalna biha qauman lazina bi kafirina ainihin asali in mutum ya duba ai abin da zai gani ulaika allazina atayna humul kitaba menene ma'anar alkitab akan wannan shimfiɗa fada muke tafiya don shin ya kawo ayar ne a matsayin faila to mu kuma da harshen failan muke magana to yanzu anan ainihin asalin ayin ulaika allazina atayna hum kitaba ayin fana'u fi zat shine ma'anan alkitab su ne waɗanda muka ba su fana'i cikin zatin Allah shine ma'anan alkitab dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kitabul lahi shine ma'anan ma farradna fil kitab min shay'in babu abin da babu cikin annabi Muhammad to saboda haka ulaika allazina atayna hum kitaba waɗannan su ne waɗanda muka ba su damar yin fana'i cikin zati wal hukuma ay sifati sun samu fanayi a zafi kuma sun samu fanayi a sifa wan nubuwa wa huwa ma'ana qaulihi tabaraka ta wato wannan wa wan nubuwa shine ismi kenan alkitab fana'i fi zati a cikin zati sannan wal hukmu fana'i cikin sifa wan nubuwa fana'i cikin suna to in ka kana so ka gane wannan sai ka koma can can cikin maqamatul dinin salat anan shi Ibrahim zai fata maka abu zaka ji inda yake wani ke cewa wai al-arifu in ji man fara fi zati marrata annan wannan magana ce ulaika allazina atayna hum alkitaba kenan shi al-arifu in ji man fara fi zati marrata masanin Allah a wuri na shine wanda ya kare cikin zatin Allah so daya wa fi sifatu marratayn yana cikin sunan Allah so biyu shine wani hukumar kenan an salat ko kuma ya fana cikin sunobin Allah sau uku ya fana cikin suna sau biyu ya fana cikin sunobi sau uku wa fana fil ism marratan sannan ya fana cikin sunan Allah sau ɗaya shine wan nubuwa ulaika allazina atayna hum alkitaba man fana fi zati marrat wal hukma wa fi sifati marratayn aw salat wan nubuwa وهنا في الإثم مرسل sai ce wa asbatal wujud bil haqaiq salat sannan tabbatar da wujud baki da a cikin haqiqoqin nan guda uku wa asbatal asma bil ismi tabbatar da sunayen Allah kas cikin suna daya wa hadha maqamun duna wa kharful qatabi wa tafattul akbari wannan maqami ba a samun shi sai an tattaka kai tsidau kuma sai hanta ta farfashe ko a ce mutum ya lalata siddi ma ya aiki da siddi da to sura da ba siddi ɗaya ba sai ya lalace ba ɗaya ba biyu kamun arziki wannan makamu shi wace wannan makamu wala yunalu bi gazul amwali bai samuwa da ba da hadiya ta kuɗi ka zo ka ga wani shehi ya zo wani babba ya zo ka zo ka ɗibi kuɗi ka je ka kai masa saboda ka samu wannan fana'i cikin zati ka samu fana'i cikin suba ka samu fana'i cikin ismi wa dai kai in za ka ba da duk abin da duniya in za a baka duniya kaf ka bayar da ita kai shehu ya ce ma wani auladi ka haɗa ma da yayanka ka bayar duk ba za ka samu wannan ba wa sahibu hadal maqami ka ga ma abocin wannan maqami kamilul yaqazati billahi shine wanda ya zama mai cika gani da Allah wa bi hukumi da kuma hukuncin Allah wa kani da hukuncin hukuncin Allah rajiyan bi majaril aqdari shine mai yadda da kadar shi kadartan ubangiji tabaraka ta'ala kamalar rida marjiyan fa sai kwayo khadawa nafsahu bi qawli ta'ala udkhuli bi ibadi udkhuli janna shine wanda zuciyarsa za ta iya karban fadin Allah tabaraka ta'ala udkhuli bi ibadi shiga cikin bayina wurkuli jannati ku shiga cikin jannatul irfani to sai gaba ce fa in yakfur biha haula'i su wane ne haula'i almahjubina in sun kafirce wa faila kafircin ba irin wannan da ka sani wani na kafirci haka kafirci hawa hawa ne ba ya ce wala rali ibadihil kufur ba godiya ga ni'ima shine yadda kafirce wato kin godiya ga ni'ima kafirce ni'ima to ko haka shi Ibrahim ni'ima ne daga Allah wanda ya kafirce fa man yakfur biha fa in yakfur biha haula'i idan waɗannan mutane sun kafirce mu wannan waila bi ma'ana Allah tabaraka taala ya haddace su su gane ta ba fa qad wakkalna biha qauman ay al-arifuna billahi hakika mun wakkala ta ga waɗansu zababbun jama'a laisu bi hadi kafirin ai kuhurin ne mata wahumul mahjubina wato su waɗannan mutane da aka zaba Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe su ba su kafirce wa failab ba ba su kita dan ba a haddade su ba to sai ne wa akharin minhu ainihin ayar ita ma an zuwa huwa allazi ba ta fillun min rasulan ne minhum yatlu alaihim ayati wa zakkihim wa yuallimuhum alkitaba har zuwa ƙarshe to shi ne shi ce to wa akhari ne minhu da waɗansu mutane daga wato daga gare su an gane ko san waɗannan dai da muka yi magana baya kuma lazina ja'u ba'da sahabati su ne waɗannan dai da suka zo bayan ba sahabbai bane su wannan wa akhari ne minhum dinnan dan ka wani sai da sahabbai ake ba sahabbai bane kuma lazina ja'u ba'da sahabati ila yawmi dini su ne waɗannan shi ne failan nan da yadda ake magana lamma ya lahaƙo bihim shi ne ma'ana wata ya lahaƙo na bi ma'ana kenan wata ya lahaƙo na bihim fi hadrati fa ahbabtu an uraba fa tajallaitu muhammadan ainihin ma'anan magana kenan wannan ainihin asalin asirin nan da Allah tabaraka ta'ala ya ce kuntu kanzan makhfiyan lam uraffa ahbabtu ita shi tijani igada ita shi ibrahim ya gada shine ma'anan wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim sun haɗe da annabi Muhammad a cikin wannan hadisul qudsi din shi yasa shi yake dukan ziyatin aw kuntu qabla ta'arufin taharraka min rasul ma kana sakinan لذاك بدا التشتيت من نار سره وقلبت شنو واخرين منهم لما يلحقوا بهم وقلبت من ذاك الزمان الى هنا tun a wannan lokacin fa a babtu ne ta alluki da annabi Muhammad ilahuna har zuwa yau to shine ma'anar wannan aya to sai idza jaa nasrullah wannan idza jaa nasrullah nan yana da kyau ma duk wani dan faiza in dai mutum dan faiza ne ya san ma'anar idza jaa nasrullah dan akwai natsuwa a cikin shi sosai wannan idza jaa nasrullah idza jaa nasrullah wannan tafsirin ibnu arabi al-hatimi ne dan kar ma dauka almajirin shi ibrahim ne yayi bari ka ji abin da yace yace idza jaa nasrullah ai almadad almalakuti wa tayyid alqudsi bi tajalliyat alasma'i was sifat shine nasrullah ma'anin idan taimakon Allah ya zo ne ne taimakon Allah madadi wanda yake zuwa daga malakutar samawati wanda in mutum samu wannan madadin to wa in kaga an ce wa kazalika nuri ibrahim malakutar sama to ya samu ya kai maqam ibrahim almaqami ibrahimi almaqami shi ma ya samu shahadar abin da yake cikin malakutu yana haduwa da mala'iku a gaggaisa a yi ibadu wani ya ganta a haɗu da mala'iku wallahi idan mutum ya samu tsarki irin wanda annabi Muhammad ya zo da shi mala'iku in suka ganka tambayar ka za su dinga yi daga asraran gaibi ba maganan waya ce wai mutum ya ga mala'ika ana inkari a mala'iku har so suke ma mutum ya kai ga makamin ganin su su mai tambaya ba wani abu ba to so da haka shine nasrullahi wato nasrullahi shine madadul malakuti wa tayyidul qudsi taimakon Allah mai tsarki bi tajalliyat al asma'i was sifat wannan tayyidi yana zuwa bawa ne da tajallin sunayen Allah da sifofin Allah to menene ma'anar wal fathu wal fathu al fathu al mutlaq ba fathu al mubin ba fatar mutlaq shine ma'anan in taimakon Allah ya zo wannan madadi malakuti da tawili kudusi sannan da fatihi mutlaqi menene fatihi mutlaqi allazi la fataha wara'ahu wa huwa fatu ba'd al-hadrat al-ahadiyya wal kashf al-zati ba'd al-fatu al-mubin fi maqam ruhi bil mushahadati shine ma'anan wal fatu idan taimakon Allah tabaraka wa ta'ala zo da fatahi mutlaki wanda bayansa babu wani fatahi gabansa babu wani fatahi shine fatahin budewar kofar halar ahadiyya da kashfi na zati wanda mutum zai samu shuhudin zatin Allah bayan fatahi bayyananne wanda yake zuwa cikin makamin ruhi ruhi shamu in samu ganin wato samu shahada to an tsallake makamin ruhi an shiga makamin sirri an shiga makamin kafa'i to shine wannan walfatu sai Ibrahim ne ya zo da shi haizak to wa ra'aytan nas yadkhulu fi dinillahi menene dinillahi addinin Allah zahira za ta yi musulunci to shi akan wannan faiza da ake magana wa ra'aytan nas yadkhulu fi dinillahi shi wannan mai faizak warisi ne Muhammadi ai magajin annabi to harshen halara yana magana da shi ne a wannan zamani so da haka wa ra'aytan nasa da shi din yadkhulu fi dinillahi to ai dama addinin Allah ma'anan fi dinillahi ai at-tauhid wa suluku ala sirat al-mustaqim bi ta'sir nurika fihim inda fara'idka min takamil nafsika idan kaga mutane suna shiga cikin tauhidin Allah tarbiyya ke tarbiyya azkaru da shi Ibrahim yazo da shi shine fi dinillahi kadaita Allah tsantsar kadaita Allah mutum in bauta Allah ba dan kwadayin aljanna ba dan tsoron wuta ba ba dan in shiga aljanna ci dabino in sha inabi in sha giya in sha zuma in sha nono ba ba dan yi wasa da yan mata ba duk ba wannan bane a gaban su to kamun bayyana shi Ibrahim ma akwai wani babban bawan Allah ya zo fati ibn Farid sai aka buɗe masa koba aljanna sai ga hurul iyan sun fito suna murmushi yace wa mala'ikan mutum waɗannan kuma su wai yace ai matan ka ne na aljanna sai fashe da kuka ya ce wallahi in dai matsayina a soyayyar da nake wa Allah shi ne wannan abin da na gani hakika na ɓata rayuwata. In kana manzila fi dil hubbi inda hum ma qad ra'aytu fa qad bayyatu ayyami in dai matsayina a wurin Allah idan na yi fati duk soyayyar da nayi wa Allah da karar da halitta da nayi ban ganin su waɗannan ƴan matan su ne sakamako na wallahi rayuwa ta kaji mu na bata lokaci na sai malaika ce imtihani ne Allah ne ce a buɗe maka a biya za ka da ma bukatu ka Allah ne sun shi ne nan kawai sai ba wai almajin shi Ibrahim ba wannan duk a da ne aka yi wannan saboda haka abin da yasa muke karanta wannan yana da kyau mutum ya jazbantu a faila ba faila ba wai mutum zauna wuri ɗaya bane sai dai a zo a baka labari kawai a ta magana wani abin ma ka ji ma baka yadda ba saboda ba haƙƙi so ake ka nutse cikin shi Ibrahim din sosai kamar baitin da na kawo na mushri murida sheikh la taqafut siwahu fa qaddu shay aqrabu lil murid fa in sha hatta qurban fi hawa wa qul biya qiyal min mazid to gora shi ne man to in har ka gan suna shiga cikin wannan tauhidi da suluki a bisa hanya madaidaiciya da tasirin nuri karim da tasirin hasken ka cikin su hasken sahibul bai cikin nan cikin mu inda farajika min takalil da suka yayin wato samun faragar ka ta tsarkakewa zuciyarka da kamalar da ka samu cikin Allah to yaya mutanen za su rika zuwa afwajal menene ma'anan afwajal ai mustami'ina ka annahum nafatun wahidatin za su rika zuwa maka jama'a jama'a kamar rai daya sai mutum miliyan su zo amma tunanin su daya ba wani mai tunani da to haka yan baila idan kaga yan baila sun taru wannan ya ce ana kila wa kala to ya Allah ɗaya ne dan baila sauran duk safota su dan mabiya safota na baila su ce cutar da yan baila wallahi mun kiran faila ke cutar da safota su kuma safota suke cutar da yan faila ɗin wannan haka abin yake kamar yadda farko wato matsayi makamai ne kafiri i cutar da musulmi farko dai ba ma guje i cutar da kirista kirista i cutar da musulmi musulmi i cutar da mumini mumini i cutar da muhsini muhsini i cutar da siddiqi siddiqi i cutar da kudibi kudibi i cutar da fardi fardi i cutar da jami'i jami'i i cutar da gausi a gawa su kuma su cutar da tribal village kajin da abin shi shine ma'anan wa min maradin jaru alayya wa agalazu to zo da haka shine to gaba ɗayan farda tunanin su ɗaya ne shine Allah kawai shine yace tastafiru min faida zatika suna karban kwarare daga kwarare faida zatinka qa'imatun maqama nafsika suna tsaye a maqamin ranka ba shi bane zaka shi yana faɗi a kamtuka maqami haka ga wa sai ba alqa'imu maqami inda faqadi wa wujudi shau da yawan muridan za ka je na gaya musu wannan wanda na tsaye da shi a makami na shine wannan da yake zaga rasulullahi wal fatu wa ra'aita an-nas rukunu fi dinillahi afwajan abin yana da wuyar fahimta fa to to sai raka shine tafsiri ne wai za ta kai mutum makamin da suka wa humul musta'idun allazina kanat bayna nafsi alayhi salam wa anfatun alaqatun munasabatun wa rabitatun jinsiyya tujabu ittisalin bi bi qabuli faydihi su ne wanda da nafsunsu da nafsun ma'aiki suke da alaƙa su waɗannan mutanen yan faizan nan bi ma'ana shi sahibul faidatin ake magana da ran shi da ran annabi muhammadu suna da wani irin alaƙa suna da wani irin alaƙa wannan alaƙar ita ce ainihin inda asirin yake shi yasa shi da zaka ya ce da raina da ran annabi muhammadu kamar haka ce ran annabi Muhammad yana shayar da kudubai san yana shayar da annabawa da manzanni raina yana shayar da kudubai da asiyawu to shi ko shi shi da yazo sai ya to ai ai ai a a a shi wannan Abul Abbas da ake faɗi wanda shi ne shugaban wannan ne wannan shi ne ni ni ne shi ومن أراد التجاني أي مشافهة في بيت برهامة فيها مكافحة بشرى ملت الذي قد أزى مدركه أصل إمام التجاني صرت أملكه دمي نيمان شيخ التجاني يزود لكن برهامة زي ساميش أكان قد حسن جاي البشر يا تبتك برهامة يوقع سندر شيخ التجاني أهمل شين وانا روحي سندك شنان أي باوين سندابة تيجي na ce zanda ni sai kauka ɗiwo shi ka ɗauka wani shi ake magana subhanallah to saboda haka shi shi Ibrahim radiyallahu ta'ala shi ne wannan dai maganar da ake akan shi to shi ne Allah ce masa fasabbih ay nazih zatika shine ka tsarkake zatinka min al-ihtijabi bi maqamil qalbi daga hajjatuwa da makamin da kalbinka take kai wanda in mun tashi bai fassara farkon jiyar zaka ji ce abal qalbu illa an yakuna mutayyama to in har kai dan baila ne kuma almajirin sa ne an ce abal kalbu ka tambaya wata kalbu kalbu ai hawa hawa ne kamar yadda take canzawa daga tun daga nafsul ammara nafsul lawama nafsul mutma'inna nafsul marziya nafsul rabiya nafsul marziya nafsul zakiya nafsul kamila nafsun da in mutum ya samu zai iya gaisa da mala'ika kuma ya rike shi ya ji ya rike shi to zo da haka shine ma'anan wannan ka tsarkake ranka ga barin hajjatuwa da makamin zuciya Allah zai ma'adinin nubuwati wanda shine ainihin wato baramun annabta bi kadi alaqatil badan wa tarki ila maqami haqqul yaqini Allah zai ma'adinin wilayati ka tsarkake zatinka daga hajjatuwa da makamin zuciya wanda shine baramun annabta da yake duk wata alaka ta jiki da tarki zuwa makamin haƙiƙanin yaqini wanda shine baramun walita bi hamdu rabbika ay hamidan lahu bi izhar kamalati wa awsafi at-tammati inda tajrid bil hamdi fi'ili shine ma'anan wannan bi hamdu rabbika kenan wato ka gode wa Allah tabaraka ta'ala da bayyanar da kamalatul ilahiyya da subohi na Allah tabaraka ta'ala suka ku yayin da kai tajridi da godiya irin na aiki ka samu makamin shukuru wastaghfiruhu wa yaghfiruhu zatuka bi zatihi kama kana halul fada'i qabla rujui ila al-khalqi abada shine ma'anan wannan ka nemi gafara Allah tabaraka ta'ala wato sitira Allah wannan yayi tsawo da yawa to sai da in dai mutum ya ji wannan ya fahimci idza ja'an nan da ake magana fa'ila to sai karshe inda shehu ya kwade bakin munkiri yace to in duk baka gane wannan ba waya khaliqu ma la ta'lamun Allah tabaraka ta'ala yana halitta abin da baka sani ba to ni ne abin da baka sani ba yaro shehu radiyallahu ta'ala anhu to fa huna isharatu annan fa akwai ishara liman nawwara Allah basiratahu ga wanda Allah tabaraka ta'ala ya haskaka idan zuciyarsa tu'ayyidu ma taqaddama wacce take karfafa bayanin da ya gabata wa ilayka istikraju kai dan faida ko kun da aw faida ya rage naka ka fitar da shi kamar yadda muka fitar da wannan ayoyi kai ma yanzu wannan bayanan wa ilayka istikraju ya rage naka kai kokarin fitar da shi wa sallim taslam ka sallama ka aminta in baka sallama ba ka wahala wa amma sunnatu shi Ibrahim radiyallahu yace amma kaga wannan bayani da muka cewa daga Qur'ani ne magana faila to bar kuma ka ji bayanin faila a hadisi fakar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika ma ake Allah sallallahu alaihi wasallam yace sayati zamanu shi ne wanda muka fassara ba za mu fassara shi ba yanzu sayati zamanu lil amil fi ajru 50 qalu minna awluhum ya rasulullahi qala bal minkum wa qala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu da'ifatun al hadith al mutaqaddam shi ma ne ya gabata wa qala sannan annabi yace ummati kalmatar al'umma ta kamar ruwan sama take dan kar mutum ya ce a sai gashi komai ya riga ya cika ga wani kuma wai shi sunan shi sahibul walid ya zamu yi da shi annabi ce al'umma ta kamar ruwan sama take ka gani ko al'umma ta kamar ruwan sama take babu wanda isan shine shi ce wa qad taqaddama kalamu alayhi mustawfar hakika ga bayani ya gabata cikakken bayani a baya mun riga mun yi bayanin wannan shi ma shi ne abin da sai ce ni yace abin da annabi ce khairu ummati awwalaha wa akhiruha siyayyen al'umma ta farkon ta da karshe wafil wasa'il kadaru amma a tsakiyar al'umma ta nan gurbata take to shi Ibrahim ya ce zamani ya talqul waje gairu mukaddare ni zamani na ba gurbata ni ban kalura da wannan bayanin wa qala sannan shehu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wallazi nafsi bi yadihi la yuzkarna isa ibn maryama fi ummati halaban min hawarihi wallahi tallahi annabi isa na rantsi da wanda raina ke karkashin ikonsa annabi isa dan maryamu zai riski waɗansu jama'a daga cikin al'ummata wanda su ne halibobin hawariyawansa zai same su yanda ya bar hawariya to wannan al'ummar a ina zai same su wallahi yan falla su ne wanda da ya haɗu da su zai ga tamkar hawariya wanda ya bari a wancan lokaci ko fiye da su wa gairu zalika da wani wannan min ahadisi su daga hadisai allati law darabna hakiyo ce waɗanda suke da ce mun ɗaɗɗauko waɗannan hadisai wa ma ya ta'allaqu biya da abin irafe da wannan hadisai min kalami na daga maganganu na annabi akan faida la hatajna la ahatajna ila mujalladi wallahi da ba littafin nan karami zani ba manyan mujalladai zani volume volume littattafan da zamu wa in lam tudrik kai dan uwa idan baka riska wa ya akhi ya kai dan uwa in lam tudrik idan baka riski haqa'iqal ayati haqiqanin badinin ayoyin nan da aka karanta yanzu ba al mustajlibati wadda muka janyo muka kawo cikin wannan littafi wal ahadith da kuma hadisan manzo Allah fala yasuddannaka an fala yasuddannaka zalika an talaki hadil qabul kar rashin fahimtar ayoyin ya hana ta karban wannan maganganu da yadda in ji shi Ibrahim. Kala shekana radiyallahu anhu shehu tijjani Allah ya kara masa yadda ya faɗi kamar fi jawahirul ma'ani kamar yadda ya zo cikin jawahirul ma'ani fa alayka ya aki ya rage gare ka ya kai dan uwana duk tasdiki da da da wato da gaggatawa wa taslimi da yadda da hazi da'ifa ga waɗannan jama'a wala tatawahamu kar ka yi zaton fi ma yufassiruna bihi alkitab was sunnah wato cewa abin da suke fassara na alkur'ani da sunna anna zalika ihalatul lizahir an zahiri wai sun kawar da zahirin ayar kawarwa ne ga zahiri na wannan aya yanzu ka fassara da kai kan mutum cewa to kaji Allah ya ce kaza shi kuma ya zo ya ce wai da yan faila ake shewai shewu tijani ce karka yi haka karka ce sun kawar da zahirin aya sun kawo ba ba haka abin yake ba shewu tijani ce bari ka ji walakin li zahirin ayati aw li hadis wato ya wato sai dai cewa da zahirin aya da hadisi mafhumun akwai wani abun fahimta ya hasabin nasu gurgudan mutane gurgudan makamus wa tafawutin fil fahmi da kuma gurgudan tsere wasu wurin fahimta kowa da irin fahimtar da Allah ya bashi gurgudan zikiri da salati gurgudan hasken fahimtar aya gurgudan hasken fahimtar hadisi famin mafhum yana daga cikin abun fahimta ma jaliba lahul ayatu abinda wannan ayat ta kawo al hadisi ko kuma hadisi wajallat alaihi urfil lisani sannan ta shirye zuwa ga bayanin harshe wa samma afhamu shi to akwai wani fahimta akhar daban ba'inuhu shine ba'inin ayat tufhamu inda al-ayat ita kuma ana fahimtar ta ne yayin fadin ayat al hadisi ko kuma hadisi liman fataha Allah alaihi ga wanda Allah ya masa fatahi iz domin karwara da filan hakika yazo cikin hadisi annabawi na annan Muhammad inna li kulli ayatin zahiran wa batinan wa haddan wa matlan ila sab'ati abdin wa ila sab'ina cewa ga ga kowace aya akwai zahiri akwai batini akwai haddi akwai matlai har zuwa batini bakwai akwai batinin aya akwai batinin batini akwai batinin batinin batini akwai batinin batinin batinin batini har bakwai sai ya ce ila sab'ina kai har zuwa baɗi saba'in kowace aya tana ɗauke da shi abinda ka sani zahirin aya wannan shine gejinka amma akwai baɗinin ayar akwai baɗinin baɗinin ayar akwai baɗinin baɗinin baɗinin ayar har baɗini saba'in in ji annabi fa zahir wa maqul to ina ganin ya kamata mu tsaya to wannan shine bayani gaba ɗaya akan fa'ida ina gani ya bari mu tsallake wannan mu faɗi hikimar Allah a cikin bayyana faila sai ce kultu sai na ce wani hikimatu bari ka je hikimar Allah za a ganshi a can gaba kultu sai na ce wani hikimatu ka ga hikimar Allah fi zuwa hazil faidatu a cikin bayyana wannan faida fi hazil zamani a cikin wannan zamani alfasil lalataccen zamani du'ul iman shine raunin ilimi fi qulubil nas a cikin zuciyoyin mutane wa kasratul firaqid dallati wal mudillati da kuma yawan wato kungiyoyi masu halakakku masu halakarwa kungiyoyi sun yawa a ƙarshen zamani kuma ma halakakku ne kungiyoyin kuma halakarwa suke to saboda haka ne Allah ya kawo faila a zamani wa hadhihi ummatu ita kuma wannan al'umma ummatun marhumatun al'umma ce wacce Allah yake tausayin ta yake jin anta fa ufidat ilayhim al-ma'arif sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kwararo musu ma'arifa wal haqa'iq da kuma ilmai na haqiqa kan yarji'u domin su dawo da asalin fitratul imani ga asalin ainihin asalin imani dan da wannan ne ake samun asalin imani an ittifa'in bi taqlidi domin su wadatu da na ga wani yayi kaza ko na ji wani ya ce a ka ji abin da wannan ne shi kai ma cikin bargon shine ma'anan ma'arif shi ilimi ilimi in ka ce ilimi na ji wani ya ce na karanta a wurin wani ya ce shi ko ma'arifa na ji daga zuciyata zuciyata ta ji daga ruhina ruhina ya ji daga sirrina sirrina ya ji daga ubangiji shine ma'arif samitu an kalbi an sirri samitu an kalbi an ruhi an sirri Allah azza wa jalla bila wasidat to shine shi wuce to dalilin zuwan faida kenan domin a dawo asalin imani da wannan wannan faida da za ta kwararo da ma'arifa din nan da wannan domin a koma asalin imani fa fahimka fahimci wannan wa qala fi zalika shay'in akbar sayyidi muktar al-kunti sayyidi muktar al-kunti yayi bayani a cikin wannan abin da yake fil kankabul waqadi a cikin littafin nan kankabul waqadi ma nasu ga bayanin sa qala imam haramaini imam haramaini wato limanin maka ya faɗi a wannan lokaci yace lamma sarat al-firaq dalla lokacin da ainihin ƙungiyoyin nan fatattu suka yayyada wa kasrat suka yawa kanat kana min hibdillahi sai kasance daga kiyayewar Allah da hazin ummata da wannan al'umma al-muhammadiyya ta annabi Muhammadu siyanatu uqulin kiyayewar hankulansu fi tauhid a cikin ta Allah an ittifa'in bi taqalidi da wadatuwarsu da najuwa ne yace ko na rate da wani a cikin ta Allah فحقق الإرفان في أين زمن الله إثبت في أسرارهم أتكين أسير روسيسو بجميل التايد لكتاو كرففاوا وليس الهز باكيا يوابن كل الهز كون إرن كيا يوا أن يحفظ الأرض في نفسه من البلاء أكيا يباوا أكن كانت بلاء وإنما الهز كفني زي سوى كيا يوار الله كل الهز واتو أمتك أكيا يوا أن يحفظ قلبه من الأهواء أكيا زوجيا تدجسان زوجيا شنو أنت يا ba wai kar gidanka ya gobara ba ko kar ɗanka ya mutu ko kar makiyasi ma yawa ko kar a kashe ka a'a duk wannan ba wani abu ne da in sun faru annabi ma an kashe shi balle sahaban annabi kar kashe su aka dinga don na Usman yanka shi aka wannan sa mai guba aka wannan gashi kowa ne da yanda ake masa eh to abin da ake nufi da ainihin kiyayewar Allah ya kiyaye ka ya kiyaye zuciyarka daga son zuciya to an kiyaye ka ce to shine wannan wai za fahimta haza in ka gane wannan fa alam ka sani annal annal mar'u cewa mutum yudriku bit tauhid yana riska da maqamin tauhidin nan na faila maqamin zai riska wani irin maqami ya zunnuhu man la zauqala wanda bai da zauki a dalika ko a faida zai zaci wannan mutum majnunan zai dauka mahaukaci ne mutum yana magana wa ma huwa bi majnuni shi ibrahim yace kai wannan ba mahaukaci bane wai to wahalu man la fahama wanda bai da fahimta a cikin dalika da faida sai ya zato lahu ga wannan mutum annahu zindiqun sai ya dauka ma zindiki ne mutum wa ma huwa illa siddiqun sai ibrahim yace kai wallahi siddiqi ne mutum wa qala shaykh ibn muktar radiyallahu anhu muktar yace ruwiya an junayd an rawaito daga imam junayd annahu qala cewa shi junayd yace man abada allah wanda ibauta allah wa wahadahu ya kadaita allah hakka tauhidi matakar kadaita allah sista abada sai Allah i bautar da shi shi ma sai a bauta mai amma ba bauta irin wannan ba man aqbala bi qalbihi ala Allah aqbala bi qulubil ibadi ilayhi wanda i fuskanci Allah da zuciyarsa sai Allah ya sa zuciyoyin bayi su fuskance shi ko yana so ko baya to so haka wanda i bauta Allah sai Allah ya sa bayi su bauta mai sai ga mutum bai da kirki yanzu ka duba shi Ibrahim sarauniyar Ingila sai da ta kawo hadiya sarauniyar Ingila shugabanni waɗanda ke ba musulmai ba hadiya suke kamar saboda wannan makamu to sai Allah ya bautar da shi shi ma wa awhadahu sai Allah ya kadaita shi kamar yadda ya kadaita Allah sai kaga ana cewa fardul jami'i wa tarahu li nafsi sai Allah ya zabe shi ga kansa wa afradahu Allah ya ware shi an Allah ijinsi daga ƴaƴa irinsa halitta wato irinsa mutane ke waje alahu fardani sai Allah ya sanya shi zama kadaici ya du fardani kuma yana neman Allah kaya wa ma janna majnunu mahaukaci bai haukace ba min al-arifin daga cikin masana Allah illa bi tahsiyi khamratul jalal sai da ya kwankwadi giyar jalalar Allah duk wanda ka gani cikin masana Allah ya zo yayi hauka to giya ya sha ta jalalar Allah tabaraka wa ta'ala ففي جلالتي أتكن جلالة الله تعالى من يبون مصر يسكي في موتا وفي جمالاتي أتكن شاون على الله كثير العارفون مثلا الله تكي واتو سكي زاريوة وبكمالاتي بكمال الله أن أتعاف الواسلين أكبا ساددو وان استفاد الله قربا فهو ترجمان الأسماء وأن تيدي شيء أين تفسر السنة عن الله ومن بين آلاء مطبقر شوكتك عن الله وجماء جميع الأسماء ما تذكرت بك سنة عن الله فالمجنون فالمهبون هذا مثل يا الله في جلالتي أشكين من الله مختلفون سنشا بمبا في أهوالهم أشكين على أنسو متباينون مبن بنتاني فمنهم أشكينسو من يغلب على عقلي أكون ده هنكلي سيكير من بكير جاي هنكليسا لكثافة أنوار حالي سوى كور حسن حاليسا فظهر التخليدي في أفعاله سكد حالا ينسى دعيوكا ونئري بانت صح sai ya zunne ne malla zauƙala wanda dai da zauƙi sai zace shi majnunin mahaukaci ne wawa bi majnun ba mahaukaci bane wai to ham wallahi fa malu annahu zindiq wanda bai da fahimta sai dauka zindiqi ne wa ma wa illa siddiqun ba wani bane shi illa siddiqi walakin na wasi cewa shi wannan mutum shariba fata ce ya sha jiya hal rani fi mai wala udwan shi yace babu gaba babu kiyayya illa ala zalimin sai ga azzalimai wanda su san Allah ba su ne za su yi gaba da shi wani za saboda haka ƙara ba ruwan to za mu tsaya nan alhamdulillah sai mu tashi wannan baitika in Allah da ina ganin mun zo shi ne farkon abin nan abin da ya samu kai matashiya da nan saboda tun farkon diwanin akwai maganganu kaga yanzu a ban kalbu illa shi a baɗin ma shehu da salatu ya fara mai ban mamaki alƙalbu a ba bi ma'ana zuciyata ta tura salati ga ma'aiki Allahumma ya alif salli wa sallim ala al-ba'i wa nuqtatihi wa shakalatihi shine farkon diwani to idan an shiga irin wannan baka fahimci wannan bayanan ba shine sai ga kuma mutum ya rude alhamdulillah za mu ba shi wani mana addu'a
alhamdulillah na kaula Allah ya saka da alkhairi na kaula wanjan ba tangon kaula ba sai ibrahim na kaula
sai ibrahim mansur abdullahi shi ne muke faɗi na kaula ba mara tanko kaula Allah ya zaka da alkhairi na na eh to ya mun zama mara jiyo na kaula da izinin shi ibrahim Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara ma lafiya Allah ya kara maka lafiya mun gode kwarai kwarai matasa kalobalen a yi kokari a himmantu yanzu dai kun san abin da muke nufi ya zama na an san ainihin wato faida ta shehu ibrahim saboda yanzu an zo ga maganan faida ya zama yana zo ya zama tarihi yanzu ba a magananta ana ganin faida ta shude ba a kawo ma maganan faida ko maganan shi ibrahim kuma zamanin nan ta shi ibrahim ce kuma faidan har yanzu tana kwararowa kuma har yanzu ana samun madadin shehu saboda haka an zo ga wani lokacin da kowaye ya tsaya a gaban madubi kansa kawai yake gani ana son a shafe lamarin shehu a shafe maganar faida a abunan kuma ya kamata ya zama na an tayar da maganar faida an sanar da matasa ainihin faida wanda yake za su zo rike ta wato da hannu biyu kuma za su san abin da suke rike da ita kuma za su san menene wato ainihin hakikalin abin da suke rike kuma hakikalin abin da shi ibrahim ya zo da shi saboda haka alhamdulillah gashi nan yanzu ana amfanuwa kwarai kuma kamar yadda na fada kullum maganganun da ake fadi a nan maganganu ne masu tsada masu zurfi masu nauyi kwarai da gaske amma kowaye a nan ya fahimci duk abin da ake nufi to alhamdulillah wannan tarbiyya ta shi ibrahim shine ya tarbiyantar da mu wanda yake in aka ji maganganu daga halarar ubangiji sai kowa ya ji kamar ya taba jin wannan maganan ma so saboda haka haka shi ibrahim yake dama yana da izini sai da yake da izini sannan ya bayyana da fa'ila kuma ya yi kira zuwa ga Allah shi yasa duk abin da aka ji sai ya zama na wato ka taɓa jin wannan magana alhamdulillah Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara mana sansa Allah ya kara mana sansa Allah kuma ya taimake mu ya wato mu ta ya gare shi barka annabi sallallahu alaihi wasallam ayi kokari sosai ayi ta halartuwa saboda wallahi duk wanda yake koda minti da ka zauna nan za ka ga ka karo to saboda haka mu kuma karuwa muke so kuma in ka ce kai za ka zauna wato abin da ka ce da shi ya ishe ka to sai ka ga kuma an tafi an barka saboda haka kowa ya zo lamarin shehu dama kamar ruwan sama ne kamar yadda ya faɗa to in ka ce kai yanzu kana ka shige cikin daki ba ka fita ba komai yawan ruwan ba zai ba za ka ba zai taba ka ba ko da an kwana ana ruwa in ka shige daki kake kai ba za ka fito ba to duk yawan ruwan ba zai taba ka ba ba za ka san cewa an yi ruwan ba saboda haka a fito a zo a hadu yanzu abubuwan da muke duk abin da wanda yake amfanin mu ne saboda wannan zamanin ya kamata ya zama na matasa duka sun san abin da ake kai ba wai ana yin abu a ka ba ana yin abu ala basiratin to saboda haka a zo a yi karatu a karanta littafin shi ibrahim littafin shi ibrahim karatunsa wato ya ishe mu saboda shehu ya nada dukkan ilimomin gaba daya ya nannade su ai ya fada sawaitu ulumal awalimi kullu ko to ilmomin shehu ya nannade ta ya tace ya tankade ya dauko wanda yake da amfani ya ajiye mana abin da bai da amfani ya jefar saboda haka muka samu littafin da shehu ya ajiye mana ya bar mana alhamdulillahi wato ilmomi ne wanda yake gagga gagga saboda haka Allah ya taimake mu baki daya malam shehu Allah ya saka maka da alkhairi mun gode kwarai wannan aikin da muka saka musan mun saka wani nauyi babba amma insha Allahu Allah zai taimake ka alfarmar shi Ibrahim wato wannan nauyi insha Allah da zai zama nauyi a gare ka ba saboda haka Allah ya kara maka basira Allah ya kara maka lafiya Allah kuma ya kiyaye mana kai Allah ya kiyaye mana kai duk wanda suke zuwa Allah ya ba su fahimta Allah kuma ya ba su fahimta abin da ake nufi Allah kuma ya sa kowa ya gane abin da ya sa muka dauki wannan muka kaddamar da karanta wannan abun a wannan wuri Allah ya sa kowa ya fahimta mu dai abun da muke nufi Allah duk abun da muke so Allah muke so kuma duk wanda muke so muna son shi dan Allah ne to saboda haka muna son kowa ya gane haka to saboda haka kuma da karatun shi Ibrahim wani kowa da kowa zai gane zai gane haka din saboda haka Allah ya taimake mu baki daya Allah ya saka mana cewa alkhairi Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana zama lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah mun gode kwarai mu karanta fatiha da ya fara fatiha uku hadiya zuwa ga malum Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala malam tanko a ce shi ran saboda shi ne ainihin na kaula ne Allah